أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta asabar a yau muna sha takwas ga wata na hudu hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa sha biyu ga wata na sha ɗaya miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin al'arba'unan nawawiyya yau za mu tashi alhadisu tasi'u wal 20 hadisi na 29 maliki cewa an mu'azin radiyallahu anhu qala qultu ya rasulallahi akhbirni bi'amalin yudkhiluni aljanna mu'az ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tambayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma'aikin allah ka nuna mini ka mani nuni akan wani aikin da yudkhiluni aljanna wanda zai sa ni in shiga aljanna aikin da zai iya zamanto mini sababi na samun dacewa da rahmar allah subhanahu wa ta'ala aiki sababi ne na samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kamar da manzalla ambata a wani hadisi cewa ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikin wanda aikin shi ne zai kai shi gidan aljanna ya ce sai dai illa an ya taghammadahu Allahu bi rahmatin minhu sai Allah mai girma da buwaya ya lillibe ka da wata rahama ta musamman daga wajen shi kenan babu wani mutum wanda aikin shi ne zai kai shi gidan aljanna a lokacin sahabbai suke cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah wai a wannan aikin wanda ba zai kai mutum aljanna ba hakku ya ma'aikin Allah manzalla ya ce wala ana ya ce ko ni ma ya ce sai Allah ya lullube da rahamashi to ana abin da ake ni aikin da zai zama to maka sababi na dacewa da rahamar Allah subhanahu wataala kenan wannan shine abin da mu'azi yake tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah ya mushi nuni akan wani aikin da zai zamanto mushi sababi na dacewa da rahamar Allah subhanahu ta'ala wannan wasannan kuma wayu ba'idu ni minan nar aikin nan kuma ya zamanto ya nisantar da ni daga gidan wuta qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'az laqad sa'alta an azimin haqiqa mu'az kai tambaya akan wani abu mai girma saboda ai duk mai hankali mutumin da ya san abin da yake mutumin da yake sa ya samu dacewa shine mutumin da kawai zai nemi ya za a ya shiga aljanna ya za a ya nisa daga gidan wuta wannan shine mafi girman abin da ya kamata mu shagaltu a kan shi ba wani abin da yake da alaka da rayuwa ba saboda shine mafi girman al'amari idan Allah ya datar da kai da samun rahamar shi ya nisantar da kai game da abin da shahi azabar shi to shikenan ka jefa ka tabe yani ka more to shi ne abinda mazalla yake cewa laƙad sa'alta haƙiƙa ka tambaya an azimin akan wani abu mai girma amma kuma wa innahu la yasirun ala ma yassarahu Allahu ala man yassarahu Allahu alayhi amma kuma abu ne mai sauki ga wanda Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe mashi abin amma aikin aiki ne mazalla ya ce la ta yake cewa abu da abinda abinda zai kai ka aljanna ta'budullaha ka bauta wa Allah wala tushrik aw ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a ka bauta wa Allah kar ka sanya mushi kishiya a cikin bauta kar ka yi shirka ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine abu na harko daga cikin ayyukan da zai kai bawa gidan aljanna abin da ya shahi bauta ma Allah subhanahu wata'ala haƙiƙanin bauta kuma duk abin da yake shirka ne ga Allah ka nisance shi wannan shine abu na farko da manzon Allah ambata wa Mu'az ibn Jabal sannan manzon Allah ya ce mishi wa tuqimus salata sannan kuma ka tsayar da sallah ka tsayar da sallah tsayar da sallah shine ma'ana yin ta a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar wannan shine wajibi tsayar da ita yin ta a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sannan manzalla yake ce mashi wa tu'ti zakata sannan kuma ka cire ka bayar da zakka aiki na uku kenan na farko bautan Allah na biyu sallah na uku abin da ya shahi zakka na hudu manzalla ya ce wa tasumu ramadana ka azumci watan ramadan sannan kuma wa tahujjul baita idan Allah ya baka dama kuma sai ka je kai aikin hajji shine ka ziyarci ɗakin Allah mai alfarma waɗannan su ne rukunan musulunci wanda su ne kuma zalla sallallahu alaihi ya ambata wa mu'az lokacin da ya tambaye shi akan cewa ya ma'aikin Allah wani aiki ne zai kai ni aljanna wani aiki zai nisantar da ni daga gidan wuta sai manzon Allah ya faɗi mishi waɗannan abubuwa guda biyar sun makala sai manzon Allah ya ci gaba da cewa mu'az ala adulluka ala abwabil khair ya kai mu'az shin bazan nuna maka ba ƙohohi ko kuma ka ce hanyoyi na abin da ya shahi alheri kenan tabbas mu'azu ta zai kwar ya ma'aikin Allah sai mazalla ce as-sawmu junnatun ka sani cewa azumi kariya ce zai kare ka daga abin da ya shahi bin zuciya zai kare ka daga azabar Allah subhanahu wata'ala as-sawmu junna azumi kariya ne was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a sannan ita kuma sadaka tana tana kashe tana kashe laihi kama yuqfi ulma'un nara kamar yanda na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi kenan ita sadaka a tudfi'ul khati'a tana kashe duk wani abin da yake saba ma Allah subhanahu wata'ala ne kama yudfi'ul ma'un nara kamar yanda ruwa yake kashe wuta to haka sadaka take kashe laihi kenan mutum idan zamanto yana aikata ayyuka wanda suka kasance na ba daidai ba ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya yi ƙoƙarin yawaita yin sadaka ubangiji subhanahu wata'ala sai ya goge wannan laihi ya zamanto kamar ba a yi shi ba amma da sharaɗi ya zamanto laihi ne tsakaninka da kai da ubangijinka idan ya zamanto iya da alaƙa da wasu daga cikin bayi to wajibi ne sai ka mayar da haƙƙi zuwa ga ma'abuta haƙƙi Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiki sannan maza ke cewa salatun rajuli min jaufin lail sannan kuma sallar mutum a tsakiyar dare sallar mutum a tsakiyar dare yani mutum ya tashi cikin dare ya zamanto yana ɗaukan wani kaso na yin sallah yani zai tashi ya kiyamun laili wannan sallah ita mata daga cikin ayyuka da suke ayyuka na alheri manzalla sallallahu alaihi wasallam sun matala sai manzalla karanta fadar Allah subhanahu wataala Allah ba Allah yake cewa tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun manzala yake cewa tatajafa junubuhum su diyan kirki mutanen arziki mutanen alheri a bangaren da ya shahi sallar dare tatajafa junubuhum hakarkarin su yana nisa anil madaji'i game da abin da ya shahi shuhudu za su tashi duk da irin daɗin da shimhuda take da amma za su yi haƙuri su jure su tashi mai suke yi suna kiran ubangijin subhanahu wa ta'ala suna neman ɗauki a wajen allah mai girma da buwaya ta ta jafa junubu ma'adil mazaji iya da una rabbahum khawfan wa tsama'a suna roƙon allah suna masu jin tsoron azabar allah suna masu kwaɗayin alhe da rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala khawfan wa tama'a sai Allah ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma game da abinda muka arzuta suna suna ciyarwa Allah ce fala ta'lamu nafsun babu wata rai da ta san ma ukhfiya lahum na abinda aka boye mata min qurrati a'yun na abinda ido zai kalla ya ji dadi kunne ya saurara ya ji dadi zuciya ta gani ta shiga cikin walwala min qurrati a'yun Allah ce jaza'an bima kanu ya'malun sakamako ne na aikin da suka aikata a nan gidan duniya da haka dan uwa musulmi yar uwa musulma karka yarda a barka a sallar dare ko minti goma za ka rika tashi cikin kowane dare to karka yi wasa ya zama to a kowane daren Allah za ka tashi minti goma za ka gana da ubangijinka subhanahu wa ta'ala a lokacin da bawa yake lokacin da bawa yake cikin wannan barci ubangiji yana shelan cewa ina mai matsala a yayi mishi ina mai so a bashi ina mai roƙo a bashi ina mai son kaza a bashi a daidai lokacin da kai kuma kana ta shinkori kana ta munshari sai da sai ka tashi ka shiga cikin rigima da rikici da tashin hankali da firgici wajibi ne ka tashi tun wancan lokaci ka yi ƙoƙari ya zamanto a cikin sallar dare kana da wani kaso ka tashi ka keɓance wa kanka minti goma sha biyar ya zamanto za ka tsaya ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala za ka ɗaga hannu ka roƙi ubangiji bukatunka wallahi yan uwa musulmi duk wanda yake da wani abin da ya so gaba a cikin rayuwar shi to billahi lazi ka hada shi da sallan dare ka ga yanda Allah subhanahu wataala zai biya maka bukatanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji mai girma da buwaya yana shela a kaso ukun karshen dare ina mai bukata ina mai so a bashi ina mai matsala a yayi mishi kaga a wannan lokacin ya kamata mu tashi mu yi kokari mu kai bukatunmu zuwa ga Allah subhanahu wataala ubangiji ya mana tawfiki da haka da dukkan mutumin da ya zamanto yana da wani kaso a cikin sallar dare to lalle wannan mutumin ya tabbatar da cewa lalle ubangiji subhanahu wataala zai mashi sakamako sakamako da gidan aljanna shine manzon Allah ya ambata ya karanta wannan aya hatta balaga har sai da ya kai jaza'a bi makanu ya'malun thumma qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa mu'az ألا أخبرك برأس الأمر وعموده والذروة كوكم والذروة سنامه يا كي معاذ شن بزن باك لاباري بأكان أبن دي شاهي رأس الأمر كان الأمر قبادة بيان قبادة وعموده حكا كما دا جمشك أبن إن باك لاباري أكان جمشك الأمر قبادة سنوى الذروة سنامه zirwati sanamihi shine da kololuwa zirwa shine kaiwa ƙarshe kololuwan tozon al'amarin da ya shafi addini qultu bala ya rasulullah mu'az ya ce eh ya makin Allah abani labari manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa mu'az ra'sul amri al-islam asalin al'amarin shine musulunci wala tamutunna illa wa antum muslimun ka rike wannan asalin al'amarin shine musulunci ya ce wa amuduhu salat sannan kuma gimshikin ita wannan musuluncin ita ce sallah sannan kuma wa zirwatu sanamihi abin da ya shahi ƙononuwa ko kuma ka ce abin da ya shahi aiwa ƙononuwan tikewan addinin kuma shine aljihadu fi sabilillahi yin jihadi don ɗaukaka tafarkin Allah wannan zai sa ku kecere da tsakaninku da ku da kahurai su san cewa ku suwa ne ne iya daga cikin abin da ya dankofar da musulmi a yau ya gadar musu da kaskanci kasancewar babu wani abin da ya shahi jihadi saboda yanayin da za a yi jihadi ma bai tabbata ba da a kai matakin da za a yi wannan jihadi to shine manzo Allah yake ce mashi wa zirwatu wa zirwatu sanamihi aljihadu fi sabilillah kenan kololuwan tozon al'amarin musulunci shine jihadi dan dauka ga tafarkin Allah subhanahu wataala ثم قال صلى الله عليه وسلم gaba da cewa Mu'az ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi ya kai Mu'az shin bazan baka labari ba akan a kumsasshiyar magana akan waɗannan bayanan da na maka gaba daya ko kuma abin da ya hada wannan abin da na haɗi maka a bayan nan gaba daya qultu bala sai Mu'az yake cewa eh ya ma'akin Allah a haɗi mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi lisanihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama halishin shi sai ya ce mishi kuffa alayka hadha manzala ya kama halishe ya ce to ya kai mu'az ka riƙe wannan ya'ani ka riƙe halishenka kar ka faɗi kar ka ce sai abin da ka tabbatar da cewa gaskiya ne kar kai shaida akan wani abu sai abin da ka tabbatar da cewa eh lalle ka da masaniya akai sannan kuma ya zama to kalmomin da za ka riƙa faɗi kalmomi ne managarta babu batsa babu faɗin maganganun suke na banza ƙarerraki ne gulma ne annamimanci ne yi da mutane da sauran ayyukan ɓanna wanda ake yin shi da halshe mazalla ce kuffa alaika haza ka riƙe halshenka ka san abin da za ka faɗi ka sani cewa lalle halshenka shi ne abin da za a maka sakamako a kan shi duk abin da ka haɗi da shi tabbas za a maka sakamako a kan shi ƙultu sai mu'az yake cewa ya nabi Allah ya annabin Allah wa inna lamu akhazuna bima natakallamu bihi yanzu ya bakin Allah kenan za a kama mu da abin da muke haɗi da baki da bakunan mu yanzu duk abin da muka haɗi sai Allah safa mana shi faƙala sai manzala ke cewa mu'az ya ce sakilatka ummuka sakilatka ummuka kamar ka ce shi wani baka da fahimta ko kuma ka ce a kaɗwa ne ashe kana da ƙarancin fahimta ko da makamancin wannan kamar addu'a ce amma ba ita addu'a ake nihi ba a karan kanta ko kuma ka ce kaɗwa ne dama an yi barinka kenan shi sakilatka ummuka ashe kana da ƙarancin fahimta ya kai mu'az وهل يكب الناس في النار على وجوههم yo me yake sa ana kifar da mutane a cikin wuta a saman huskokinsu au ala manakhirihim ko kuma akan abin da ya shahi a manakhir manakhir shine abin da ya shahi kumatunsu illa ala hasa'id alsinatihim in ba sakamakon abin da halshensu ya girba musu ba hasa'id alsina shine abin da halshenka ya girba kenan abin da halshenka ya tsuwurwurta maganganun da kai da surutan da kai da gulmammakin da kai da annamimancin da kai duka waɗannan su ne abubuwan da za a maka sakamako a kansu to wannan shine hadisi na mu'az ibn jabal allah ƙari yarda a gare shi mun ji da irin abubuwa da ya kumsa na cewa lalle mutum wajibi ne ya kula da abin da ya shahi halshen shi saboda halishi makami ne wanda yake da bangarori guda biyu za ka yi aiki da shi cikin abin da yake na amfani sannan kuma daidai lokacin da idan ba kai hankali ba zai iya kai ka ya baro ka ya jefa ka cikin abin da zai zama to maka tashin hankali ne hadisi na gaba alhadisu salasun hadisi na talatin an abi sa'labat al-khushani radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala abu sa'laba al-khushani Allah ƙarar da a gare shi daga annabin Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah yake cewa inna Allah fara da fara'i da falatu bayyi'uha lalle Allah mai girma da buwaya ya farillantar da wasu farillu falatu bayyi'uha kar da kuwan cakalar da su kar ku lalata su kar ku tozarta su ya zamanto ga abinda Allah ya ce amma kuma abinda ka ga dama kawai zaka aikata wa hadda hududan Allah mai girma da buwa ya iyakance wasu iyakoki kamar da yake cewa tilka hududullahi fala ta'taduha tilka hududullahi fala taqrabuha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimuna ga sunan ayu maka mata wannan Allah ya yi iyakoki abu kaza iyakan shi kaza ne abu kaza iyakan shi kaza ne abu kaza iyakan shi kaza ne wa hadda hududan fala ta'taduha kar ku ketare iyakar Allah subhanahu wataala wa harrama ashiya'a Allah subhanahu wataala ya haramta wasu abubuwa falatan tahikuha kar da ku taka wannan abu ku je ku aikata shi duk abin da Allah ya haramta a matsayinka na musulmi a matsayinka ta musulma kai kokarin nisantan wannan abu shine mafi alheri a gare ka wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum sannan kuma Allah mai girma da buwaya yayi shiru akan wasu abubuwa ba a ce komi ba mi yasa rahmatan lakum saboda rahama ne a gare ku manzala sallallahu alaihi wasallam fala tabhasu an hakar da ku rika bincike da da kokarin ganin kwab dole sai kun ga abin nan yayi ki to wannan kuma la siyama a lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake rayi lokacin da shari'a bata gama safka ba shi ne lake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha lalle ya kunna kuka imani kar ku rika yawan tambayoyi ya zama to abinda an yi shiru an kyale ku kuna ta morewa a cikin shi sai wani zo ya tambaya sai a ce haramun ne ko kuma a ce kaza ko a ce kaza kira wancan lokaci amma a yanzu abinda dai mutum kawai zai kiyaye shine yawan tambaya ba zai zamanto matsala ba abinda zai zamanto matsala shine tambayar ta zamanto tambaya ce mai amfani kada zamanto tambayoyi ne marasa amfani tambaya ta zakar ta zamanto wanda ba wani amfani gare ta ba yanzu misali ka ji mutum yana tambayan cewa wai mai sunan baban fir'auna to kai in ka san sunan baban fir'auna me zai kara ka a cikin imaninka me zai rage maka a cikin imaninka ko kuma lokacin da aka yi kaza yaya abu kaza ya faru duka abu ko tambayoyin da za ka ga ba su da wani amfani kuma sai ka samu mutum watakila bai gama fahimta abin da ya shafi addini ba farlun tilas ma bai gama da su ba sai ga ya shiga irin wannan kamar wata tambaya da ake wace ce wacce mace ce annabi mijinta annabi a mijinta annabi babanta annabi sirikarta wace ce kakanta kakan kakanta annabi da sauransu lallai addini ya yi bayani shi kamar da hadisin ya zo duk da ce hadisin da iya da rauni mutum iya da kyau ya sani amma dai in ba haka ka tambayi abubuwan da za su zama to maka karuwa ne a cikin amfanin abin a shahi rayuwarka ta addini sannan kuma da abubuwan su alaka da mu'amala na rayuwa wannan iya da kyau kwarai da gaske malaka cewa hadisun hasanun rawahu dara qudni wa ghairuhu al-imam darqutani da shi da wasu daga cikin malamai sun zo da wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake biya da kyawu kware da gaske kenan ubangiji subhanahu wataala ya farillantar da wasu farilloli abu kaza farilla abu kaza farilla Allah yana jan hankalin mu kan cewa kar mu tozartar kar mu lalata waɗannan abubuwan da Allah ya farlanta sannan manzo Allah yake cewa Allah ya yi iyakoki kar mu taka iyakan Allah sannan Allah ya haramta wasu abubuwa kar mu kai zuwa ga aikata waɗannan intihaku shay fala tantahikuha kar ku aikata su kar ku hau saman waɗannan ayyukan ku zauna daren daƙam alhali ce Allah ya haramta wannan abin sannan kuma Allah ya shiru akan wasu abubuwa da haka mu mu shiru mu ci gaba da abubuwan da shahira abin da shahi addini abin da aka yi magana akai da zamanto za mu yi magana akai abin da kuma addini bai magana akai ba wajibin kowa ne ya shiru kuma al'asul fil ashiya al ibaha illa ma dalla dalilu shar'i ala tahrimihi asalin komai halal ne sai abin da addini ya zo ya bayani akan cewa banda kaza haram ne kaga asali aka ce abin da za a ci da abin da za a sha misali aka ce duka halal ne sai addini ya zo ya ce a حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله أن حرمت مكو تشن تشن تشن جني دم مصفوحا sannan kuma an haramta muku cin naman alade sannan an haramta muku cin mushi wanda bangaren da ya shahi ci kaga wanda su aka sai aka hudda su kenan duk wanda ba su ba ya halatta sannan kuma bangaren da ya shahi mu'amalaya misalin abin da ya shahi aure Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa kaza kaza mutane kusan 18 Allah an bace su kenan duk wata macen da batta cikin ba mahaifiyarka ba ba kanwarka ba ba diyarka ba ba kazanka ba cikin waɗannan da Allah ya ambata in batta ciki kenan halal ne zaka iya aurenta to shine manzo Allah yake cewa sakata an aishiya rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha wannan shine insha Allah karshen wannan darasi namu na 18 sai kuma a darasi na gaba sai mu tashi hadisi na 31 Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu karantar da ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita insha Allah ta'ala yanzu kai tsaye kenan wannan karatu ya kare kuma yan uwa da suke bibiya kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu tare a cikin lana gaba daya ubangiji ya shirya da mu ya shirya da zuriyar mu ya ji kan mu ya ji kan mahaifan mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله يزك كيسي أكو كراتون للتاهن زاد الزوجين في أحاديث سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم